Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyalan gidansa sahabbansa dukkan wanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ƴan uwa a wannan mimbari mai albarka a wannan sati cikin wannan wata na safar wanda yau 23 ne ko 23 ne ko da hudu ne 24 ga watan safar muna fatan Allah ubangiji ya nuna mana karshen sa lafiya yadda muka shigo wannan sabuwar shekara lafiya Allah ya kai mu karshen ta lafiya ya zama karfafu ne ayyukan Allah ya fi mana kurakuran mu khutba a wannan mimbari kamar yadda aka ji a harshen larabci tana magana ne kan mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah subhanahu wataala idan kana so Allah ya soka to ka aikata abin da Allah yake so idan kana so ka zama kai na daban a cikin bayan Allah to ka nisanci abin da Allah baya so idan ka ai kana ka rungume abubuwan da Allah baya so kenan ka dauki abin da Allah ba zai so ka ba ka nemi ayyukan da Allah yake so ka rike su to ubangiji zai so ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kaunar mu da mana fatan alkhairi sai ya ware mana wasu ayyuka wanda ubangiji yake kaunar su sai ya ce musu abu kaza ya gaya mana abu kaza Allah yana so abu kaza Allah yana so Allah ya fi son kaza Allah ya fi son kaza dan mu aikata shi mu zama mu ma waɗanda Allah ya fi son mu ƴan uwa mafi girman abinda Allah subhanahu wata'ala yake so shine ka kade ta shi ka kade ta shi shi kadai a cikin bauta kar ka hada shi da wani dukkan ayyukan wanda ya hadu da ubangiji baya shirka da shi zai shiga aljanna wallahi tallahi zai shiga aljanna wanda ya haɗu da ubangiji yana shirka da shi wallahi tallahi duk ibadarsa wuta zai shiga kuma ba zai shiga wannan ubangiji ne ya gaya mana haka kuma ubangiji zancensa baya canza shi in dai ka mutu ba ka shirka ubangiji ba zai bari ka shiga wuta in ka mutu kana shirka za ka shiga wuta babban abin da Ubangiji ya fi so shi ne kaɗai shi kamar yadda babu sabon Allah da Ubangiji ya fi ƙyama ya fi tsana baya son shi irin ka haɗa shi da wani wannan harka ta shirka ta shiga ayyukanmu na yau da kullum komai shirka har maganganunmu har ayyukanmu muna ganin akwai wanda zai iya taimakon mu idan ba Allah muna ganin idan za ka yi magana mutane da yawa za ga za su yi magana maganin su duka shirka ne annabi sallallahu alaihi wasallam baya neman taimakon kowa baya neman kusancin kowa sai Allah subhanahu wataala bisa dan adam babban aikin da aka turo ka kai shine bautawa Allah subhanahu wataala amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun annabi sallallahu alaihi wasallam da nassosin qur'ani sun gaya mana mutumin da Allah ya fi so sun gaya mana ayyukan da Allah ya fi so sun gaya mana wanda ya rike ayyukan nan zai zama cikin waɗanda Allah ya so cikin ayyukan da Allah subhanahu wata'ala yake so akwai sallah akan lokaci a rike sallah a kankame ta kuma ya zama ana yin ta akan lokaci a cikin jam'i tare da jama'a wannan za ka yi albarka kun ga kiyayya da hassada da munanan cututtuka na zuciya da suke damun mutane rashin haɗuwa a masallaci da rashin halattar yawan halattar jami yana daga cikin abin da yake haifar da wani za ka yi sallah assalamu alaikum warahmatullah ga ɗan uwanka a dama assalamu alaikum warahmatullah ga ɗan uwanka a ku gama sallah ku haɗu a bakin masallaci wannan yana saka ƙauna yana sa soyayya shi sa sallah ba za ka samu wannan falalar ba sai in kana kiyaye sallah a lokaci duk wanda zai damu da lokacin sallah to ko zai damu da zuwa masallaci duk wanda zai damu da zuwa masallaci ko zuciyarsa za ta yi kyau zai yi samun nutsuwa wataƙil ta bayan kana zuwa masallaci ka zama ma'aikacin masallaci ka zama mai ɗawainiya a cikin masallaci a ga kai ne a gaba shine rayuwarka tana yin albarka kisa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah sai ce as-salatu ala waqtiha kake rike sallah akan lokacin kar ake barin sallah ana jiki dukkan dawainiyar da kake ka san akwai wani asabin a gaban ka wanda ba shi da takura wani zaka samu yana da aiki aikin da ya kai awa biyar awa shida kuma zai ci gaba da yin awa biyar awa shida nan yana aikinsa amma sallan minti biyar sai ka ga ita an zo an yi ta birbi wani za ka samu awa biyar fa yana zaune yana sa wa ma'aikatansa ido ya sa wancan ido ya saka wancan ido ya kalli wancan ɗauki takarda ya tsara ya yi drafting in kwamfuta ne ya yi editing ya saka ta a abubuwa na editing tools a kwamfutansa ta gyara don ya zama aikinsa mai kyau ne awa uku awa hudu ana abu daya amma sallan azahar da za a samu minti ishirin duk masallacin da ake sallah minti ishirin ai ba za a je masallaci duk masallacin da ake azahar twenty minutes liman sai ya minti ishirin ko malam musamman sai ya yi ɗan tambayi liman ce kaɗan rai minti ishirin na baka asamin ɗan uwana don Allah daga masallacin ka za a fara Allahu akbar Allahu akbar ba shine ikama ba don Allah ka danna stopwatch a agogonka ka ajiye shi a gefe kuma na baka assignment ka tuna masallacin da yafi tsawaita sallah a anguwar ka je ka bi sallar ka saka stopwatch ka lissafa ka ga babu sallar a anguwar da kake wuce minti goma ko sallar asuba ne 3 hours muna hayaniya wani ma in baka yi sa'a ba 3 hours sabon Allah yake amma bautawa Allah minti biyar da tsayawa da kiyaye ta sai kaga ana surutu kan wannan limani ɗan uwa wani bawan Allah ya ce idan ka cire sallah a ibadunmu me ya rage ka cire abin da muke yi wa Allah na alheri in ka cire sallah sai ka gaya min sauran biye to ita kuma ba mu tsayawa mu yi ta yadda ya kamata ba a yi akan lokaci ana walaƙanta ta to sai yana daga cikin ibadun da Allah ya fi so shine sallah akan lokacin da na biyu ahabbul amali ila Allah birrul walidain ji annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi kyawu mafi soyuwar ayyuka a wajen Allah akwai biyayya ga iyaye ridal rabb fi ridal walidain ahabbul amali ila Allah birrul walidain neman yardar Allah tana cikin neman yardar mahaifa ka nemi yardar mahaifa ta ina ka faranta musu rai wani mahaifin fa ba wai abinci da sayayya da kayan da bukata ba wani mahaifin ka je ka zauna ka gaya masa kalma mai daɗi ka kwantar masa da hankali ka wani ba ya ɗaukan wayan mahaifinsa wayan mahaifiyarsa wanda ba zai ɗauki wayan mahaifinsa ba wayan mahaifiyarsa don Allah wannan mutumin idan ya fito cikin anguwa ka gaya min wani irin mutum yana so ku duba girma wanda a gida bai mutu da mahaifansa ba to kana sauraron alayi kuma ya girmama mahaifan wani ko kuma alayi ya girmama mutanen layi ko mutanen anguwa ko mutanen gari albarka tana ga biyayya ga waɗannan mahaifan abu na uku mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah subhanahu wataala shine aikin da tun da aka fara ba a tsaya non-stop activities komi kankantansu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar musulunci ba yawan aiki kike so kankan aiki kar a daina yanzu an yi sallan isha bayan sallan isha kafin asuba wasu ayyuka ake aka dora mana na wajibi na daya akwai shafa'i akwai wuturi in muka ce shafa'i shine tashin dare ayi raka'a biddu biddu biddu biddu ko kai goma ko kai sha biyu ko kai ashirin ko kai ɗari iya wanda Allah ya sauwaƙe maka sallar da Abu Huraira wa'annan mutum biyun ya musu wasiya ya ce kar ku kuskura ku kwanta bacci sai kun yi wuce wuturin nan mafi ƙaranci ta raka'a ɗaya mafi ƙaranci to da sana bakar yana da ɗawainiya sai na abu huraira suna da ɗawainiya da rana tare da annabi bacci wataƙila ya hana su ba a samu an yi yadda ya kamata ya ce kar ku yi bacci sai kun yi kuma ko da raka'a ɗaya a ce yau wuturinka ka riƙe raka'a ɗaya tar assalamu alaikum warahmatullahi an gama sallar isha ka dan ka gama tasbihinka kar ka tafi gida sai kai raka'a ɗayan nan ɗayan nan dai na dora a kai in ya zama da komantuwa ko an tashi an tafi gidan karka kwanta sai kayi daya a ce har ka mutu ita kare to ya fi soyuwa a wajen Allah da a ce yau kana raka a goma har za a iya samun sati guda da kwata-kwata ba ka yin sa har sai an tuna ta kai wani kai kana da kokarin tashin dare yanzu ka daina a wancan dan dayan da ka rike ya fi maka alkhairi da ka rike goma goma da zaka zo ka ajiye ta a gaba ko a rayuwar mu activities din mu mutum ke daukan abu kankani ko neman taimako masallaci za a zo Allah kowa ana so ya saka abin da aka fi monthly za a ke karba kar ka yadda kai alƙawarin da ba za ka yi domin ka sa kanka cikin masifa ku saka min kana da daman ka sa 20 20,000 ba da za a ji komai a cikin ku sa min dubu biyu na nawa aka sa neman taimako din nan na shekara dubu biyu sau goma sha biyu dubu ashirin da hudu sai ka ce to ga na wani shekara na saka nawa wani watan haka kawai haka kawai sai su ga dubu arba'in kina san ana ta contribution na wata wata gana wani turu da ka ɗauki za ka ba da dubu ashirin ashirin ka yi na wata biyu ka sare ka ce baka cikin masifa shi yasa sahabbai suka ɗau darasi a wasu sahabban wasu sahabban sun ɗau alƙawarin wasu ayyuka annabi ya yi ya yi su rage su bai rage ba ya yi ya yi su rage su bai rage a cikin su akwai amrul mulas ya ce zan iya kaza na bai ta yayi yawa azumi aka yi ta ciniki da shi aka yi ta ciniki da shi ƙarshe sai da aka tsaya da annabi cewa zai yi yau gobe ya huta ya yi yau gobe ya huta ya ce shi a bar shi haka fitai annabi ce ka dawo ko uku uku ma a wata ya ce sam ka gyale ni sahabi ko amru ko wani daga cikin su amru bin al-as la takun mithla fulan kana yakubu al-layl fatara yake cewa amru bin al-as yake cewa ina ma na bi rangwamen annabi sallallahu alaihi wasallam sanda yake min cinikin dauki kanan ga ya zo ya tsufa ga ba zai iya azumi yau ɗaya ya huta ɗaya gobe ɗaya ya huta ba zai iya ba kuma ga yadda suka yi da annabi ka isa ka dawo kawai da annabi kamar ga an tsufa kun san ya yake yi sai ya yi wata guda yana azumi sai ya sha wata guda ai daidai ne da wancan aiko yau kai ɗaya gobe kai huta in kai talatin ka huta talatin ai shine daidai irin na annabi ko haka yake amma da kyar har Allah ya ɗauki ransa da ɗan da ya ɗauka duk wata ya ce zai ɗaya ko duk wata zai uku ko ka ɗauki kaɗan annabi ya ce mafi soyuwar aiki a gurin Allah ɗan kaɗan dawwamamme komi ƙanƙantarsa kudu min al'amri ma tu fi ko la ya manu wa hatta tamal Allah ba zai gajiya ba dai kai ka gaji ka ɗauki aikin da za ka iya tarbiyyar gida yadda za a ɗora mata a cikin gida kar ka ɗauka musu ka ɗora musu ka ɗora musu ka ɗora wa kanka ƙarya da ji da kai a cikin gida ko yawa iyalan kafin abu a hankali a hankali ya kai ku sani yanzu fa ga yadda abin yake ku tafi a hakan nan ɗan kaɗan da ka ɗora da kuka yi ittifaki kar ka yi wasa da shi gara a yi gaba ka ƙara da a ce ka yi gaba ka dawo baya ana samun matsalar aure da rigingimin aure shine miji ya dauka daga farko gaba ya kasa a zo ana dawa baya musamman matasa matasa lokacin iskan neman aure ta daban ce iskan zaman aure kuma canjuwa take bi a hankali cikin ayyukan da Allah subhanahu wataala yake yake kauna shine sakawa mutane farin ciki Allah yana son haka Allah yana son a ce kai kullum ka haɗu da mutane sai sun yi murna da kai yana daga aikin da Allah ya fi so karka yadda ka haɗu da mutum ya ce me na masa me ya samu wani sakan nawa ne sakin fuskar nan 5 seconds ne ba wani ma sai in ka shagarta baka abin da ba ko waya ne aka bugo gaisuwa a wayan ba ta yi daɗi ba bayan minti talatin in ka samu zaba ka kira shi wani don Allah ka yi haƙuri faɗa ka kiran ina cikin wani hali kai haƙuri yadda na maka sakan nawa ne ka saka masa farin ciki har ai bada yana jin karbi cewa kai mutum ne kuma kai don Allah kai don shari'a ta umarce ka yanzu nan fa za ka haɗu da mutum yanzu nan za ka haɗu da mintuna kaɗan wane da Allah ka yi haƙuri kai kake bi na bashi ka masa kalmomin da zai nuna shi mutum shi babba ne mai daraja ne a wane ba nan za ka zo na zo nan kusa da dawo gefe a'a ka shagaltu wani zo sun zo da Allah tsaya a nan ka gane nan bari wani ma yadda ake sai ka rike hannun ɗayan da hannun hagu ka hana shi tafiya saboda yanzu in kai ka manta da shi kana ta magana da wancan wai dan kana cikin ɗawainiya shi ɗan yana kusa kuma babban aikin shi ɗan shi ne sa in jawo shi ka jawo shi nan in ji baka min ba ni ma ban maka ba to shedan ya ci nasara akan musulmi duk sanda za ka tuna ɗan uwanka musulmi ka ji wai akwai wani abu da ya sa bai maka ba wallahi ka samu matsala ka samu matsala to mu'amala mai kyau da sabon fuska mai kyau da sawa mutane farin ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bari ku ji abin da ya faɗa game da sa farin ciki annabi ya ce as-sa'i alal anmalati wal miskin duk mutumin da yake tafiya gurin matayen da mazaje su suka mutu ko kuma matar da aka sake ta ta zama ita ‘yansu ji bahaushe ko suna ciki kaga duk matar da aka rabu da ita tana daidai da wanda mijin ya rasu wanda mijin ya rasu tana cikin hal masifa da nan sarai ke cewa zuwa gurin wayannan mutanen ka dan nemi wani abu da zaka kwantar musu da hankali ka tura mata abinci ka tura mata wani abu ko ka yi musu magana da zai kwantar musu hankali da ita da ‘ya'yanta annabi ce kamar mai azumin da tun da aka haife shi ya fara azumi bai taba sha ba kamar mai jihadin tun da yake cikin jihadi haka yake jihadi kalqa'i kamar kuma wanda ya tsaya sallah tun da aka haife shi sallah yake bai yanke ba saboda saka farin ciki a zuciyar wanda suke bukata marayu su kwana babu abinci kwana uku kwana hudu kwana biyar ka je gidansu ka dan bada abin da ya sauwaka maka ka sa su farin ciki wani ya shiga damuwa ka je ka nemi kalmomin da Allah ya baka za ka sa masa ka rage masa wannan damuwa wani ba da abin da zai bashi amma yana da kalmomin da idan yayi sai ya kwantar masa da hankali ya ake kwantarwa mutane da suke cikin masifa hankali shine ka tuna masa wanda ya fi shi shiga masifa ba an sani wani sallallahu wani takalmi za a sace musu a masallaci kai ka dauka sama da ƙasa in yana da hali ya rikito da dare yanzu wanda aka sace takalmi yana cikin tashin hankali da damuwa ka ce ne? ba kai takalmi aka sace ma a masallaci to wani kuma motar sa aka dauka motar nan ya sha wahala ya tara kasa to sai ka ji an fara kasa takalmi yanzu na cikin cikin damuwa kalmomi da in mutum yana cikin babbar damuwa sai ka tuna wanda ya shiga damuwa fiye da tasa in yana cikin matsala wallahi ne fama nake rashin lafiyar nan kaza kai da kake samu ka zo masallaci wani tun da ya kama shi yana kwance bai san ma inda yake ba kwantar masa da hankali ka saka masa farin ciki ƴan uwa mafi girman farin ciki da ake so ka sa wa ɗan adam shine mahaifanka mahaifanka za ka yi albarka ki saka masa farin ciki bayan mahaifa sai iyalanka da cikin gida ana so ki saka masa farin ciki wani daga cikin mafi girman ibada da Allah subhanahu wa ta'ala yake so Allah ubangiji ya amsa mana ibadunku